نعم أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dangane da abin da ya shafi karatunmu na iziya za mu tashi a ina ne malamai na'am na'am to malam zai mana bayani ne dangane da abin da ya shafi sallan juma'a shine yake cewa aljuma'atu fardu ainin ita sallan juma'a farali ne na ainihi watan ba wajiba bace akan ɗaya-ɗayan mutane idan har aka samu waɗansu sun je to sun ɗauke masauran sun ɗauke masauran afon ba fardu kifaya ba ko to shukran aljuma'atu fardu ainin ita juma'a farali ne akan ɗaya ɗayan mutane kowa ne ana son ya tafi juma'a ne ya halitta ba kamar sallan janaza ce da idan waɗansu sun tafi sun ɗauke musu ba wasa'ayu ilaiha wajibin sannan kuma aiki domin zuwa wajen zuwa gare ta shi ma wajibi ne kenan da zarar lokacin sallan juma'a yayi da abin da kake yi sai ka kokari ka dakatar da shi in ba dai ya zama labudda ne ba kamar misali mai jinyar rashin lafiya a mai jinyar mara lafiya kamar misali mai aikin security haka kamar misalin a sojoji kaga ba zai a ce misali ba ko lokaci ne za su tashi su tafi wajen sallar juma'a ba tunda za ga akwai lalurori kamar likitan da suka shiga operation daidai lokacin wannan sallar juma'a din da makamancin wannan saboda haka idan babu wata mas'al babu wata lalura gare ka ko wata himma da ka shagaltu da ita da zaran lokaci yayi sai ka nan da inaka inaka ka kama hanya kawai ka tafi a sallan juma'a din sa'ayi nan ya shiga ya shafi duk wani shirye-shirye da zaka yi kamar yin wanka misali kama hanya ka sanya kayayyaki waɗanda suka yassaru maka suka sauku kuma ka kama hanyar da zaka yi da makamacin wannan wasawi ilaiha wajibin alal ba'idi shiri ko kuma tafiya aiki zuwa gare ta wajibi ne akan wanda yake nesa kabilan nida'i gabanin kiran sallah wanda yake nesa sai yayi shiri ya tattali domin halittar sallar juma'a din bi miqdari ma yudriku gwargwadon abinda zai bashi dama ya riski sallah din idan minti goma ne zai baka dama ka isa masallacin to sai ka kokari gabanin wannan minti goma din kafin a kira sallah sai kama hanya ka tafi a'a minti talatin zai ishe ni to sai ka fito gabanin minti wannan talatin din shine bi kadri ma yudriku wa alal qaribi sannan kuma tafiya zuwa ga sallan nan na juma'a wajibi ne akan wanda yake kurkusa watan wanda yake kusa da masallaci din bi zawali shamsi da zarar rana ta yi zawali sai mutum ya kama hanya tafi to jama'a a nan allah dai shiga fatta mana yanzu galibi fa na wani analysis galibin mu ba ma zuwa sallan juma'a sai gab da za a tare sallah wato ma'ana mun shagaltu ne da waɗansu al'amurra waɗanda kusan dai mu muka kallafa mu kanmu ba waɗanda suke aiki ba hatta waɗanda ba ma'aikata ba kai su suka mafi yawa a nan tun jikun wani ke muke magana sai wani ke ce min mala abin zai baka takaici gafa waɗanda gafa gidansu ga masallaci ba amma wallahi ba sa fitowa sai sun janta da sallah sannan sai su fito ko kuma liman ya kusa sajada sannan ne sai su ruku sai su fito to kaga wannan ko akwai sakaci akwai wannan guraren to Allah shi gafarta mana kuma ya kare shirtar da mu wakila bil azani wani kauli kuma aka ce a da zaran an kira sallan shikenan sai mutum ya kama hanya domin zuwa masallaci din wali wujubi ha sab'atu shurutin akwai sharuɗa guda bakwai domin wajibtuwanta ma'ana juma'a ba ta wajibtuwa sai an cika sharuɗa guda bakwai ga su nan kamar haka al'awal na farko a takalifu juma'a ba ta zama wajibi sai idan mutum ya zama mukallaf sai idan mutum ya zama mukallaf watan ya zama wanda yake ya balaga ko kuma ta balaga kaga wanda bai balaga ba bata waje ba kan shi ba kenan da zara an samu balaga to an samu sharadi na farko da dole ne ka taka ka tafi zuwa sallan juma'a fala tajibu ala sabiyin don haka bata waje ba akan yaro karamin yaro wanda bai balaga ba wala alama wala majnuna haka nan bata waje ba akan mahaukaci ba wana hu hima da makamancin su bata sallan juma'a bata waje ba akan waɗannan mutane ba guda biyu na farko yaro na biyu kuma wani kenan mahaukaci haka nan mutumin da ya suma bata waje ba akan shi ba almuguma alaihi haka nan kuma mutumin da yake cikin tsananin rashin lafiya ba zai iya fita ba shi ma bata waje ba akan shi ba ko kuma makahon da ba zai iya zuwa ba ba shi da mai jagora shi ma bata waje ba kan shi ba athani na biyu alhurriyatu sharaɗi na biyu shine yantuwa wata mutum ya zama ɗa ko kuma mace ta zama ya ashe juma'a bata waje ba akan bawa ba don haka ce fala ta jibu ala abdin juma'a bata waje ba akan bawa ba wa man fihi sha'ibatu hurriya wa man fihi sannan juma'a bata wajaba ba akan duk wanda fihi sha'ibatu hurriya akwai gaurayayyen entuwa tare da shi wato ma'ana rabi bawa ne rabi kuma entace ne bata wajaba akan shi ba kamar mudabbar gane ko wane ne mudabbar wannan in bawa ne mudabbar eh to ai larabci kai mana eh mutum ya ce ya kalli bawansa to idan har na rasu ka zama ɗa ka zama ɗa to yana cikin sha'ibatu hurrin sha'ibatu hurrin watan mudabbar wanda aka sanya sharaɗin ‘yantuwansa da rasuwan mai gidansa sai mai gidansa ya rasu sannan zai zama ɗa ta wanda ba ta waje ba a kan shi ba haka nan ma mukatab wanda aka ba shi nama ya je fanshi kansa ka je ka kawo dubu ɗari idan ka kawo dubu ɗari to ka zama bawa kun gane shi wannan zai shagaltu da neman abin da zai intar da kansa ne ba za a ce mishi a juma'a bata waje ba a kan shi ba hakanan kuma mu'tiku ba'dahu ko mu'taku ba'dihi wani bangare na shi da ne wani bangare na shi bawa ne ka misali mutane biyu ne suke da suka mallaki bawa da sai ɗaya ce ni na in taka haƙƙina da ke haƙƙina da ke kanka na bauta to yanzu ni na yanta ka wancan kuma ce shi bai yanta ba to shi ma wannan bata wajabtu a kansa ba juma'a din kun gane man fihi sha'ibatu hurriya ko akwai mudabbar akwai mukatab akwai mu'tiku mu'taku ba'dhihi mu'taku ba'dhihi wanda aka yanta wani sashi nasa walakin yustahabbu lahu sai dai an so ne man fihi sha'ibatu hurriya waɗannan nau'o'in mutane guda uku su halarta an so idan da dama su halarta wali sabi huduruha hakanan ma an so ga ɗa ga yaro karmi ya halarci ita juma'a din domin halartar su zai kara musu imani za su taso da wannan tarbiyya din na zuwa masallaci athalithu na uku azkuriyatu shine mazantaka fala tajibu ala alamra'atin juma'a ba wajiba bace akan mace ba amma idan ta nemi mai gida ka barta ta je to ka barta ta je mai gida idan dai har ka amintu babu wani fasadi ko barna da za ta iya janyowa arrabi'u al ikamatu arrabi'u na hudu kuma daga cikin sharuɗanta ba ta wajaba akan mutum wanda yake a ba mazauni bane idan mutum mazauni ne na gida kamar mu yanzu nan duka mazauna ne zaria to juma'a ta wajaba akan mu dole ne mu tafi mu ji mu halarci wannan juma'a din ma dama mu muqimun ne fala tajibu ala musafirin dan haka juma'a bata wajabta akan matafi ba illa an yanwe ikama arba'ati ayyamin sai dai idan yinda idan yayi a inda ya daura niyan kwanaki hudu to idan ya daura niyan kwanaki uku kaga dama kwanaki hudu dama kwanaki uku ne ko bako da zaran ka wuce kwanaki uku a cikin gari to yanzu ka zama dan gari ka zama mazaunin gari hukuncin mazaunin gari ba wai matafi ba to kenan duk wanda yake zai kwana hudu shikenan juma'a ya sani ta ya kwana hudu juma'a ya sani ta waje ba kan shi alhamis na biyar alistitanu bi mautinin yustautanu fihi juma'a tana wajabtuwa ne idan aka samu alistitan wato zama bi maudu'in a gurin da yustautanu fihi ake zaune a cikinsa kenan banda guri wanda yake ake ciratuwa da kana a koma can da kana a koma can wato ma'ana mazaunin waɗannan mutane ba matabbat ba ba ba, ba garinsu ba ne mun gane ko kamar fulani irin masu kiwon nan za ka ga yau suna zaune a nan gobe kuma sun yi intikali sun yi hijira zuwa wani guri gata to wannan gurin ba za a yi juma'a ba saboda layin finifihi a alistitan a sadisu na shida alƙurbu kusanci بحيث لا يكون منها في وقتها بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال القرب يزنتو إذن جمعة ذات وجب أكن كني إذن كنا كسر مسلاتين ko بحيث لا يكون منها تيندا ba zai zamo mutum daga ya kasance daga wannan gurin watan daga wurin da ake juma'an ba zai iya halartowa ba saboda nisa fi wakati ba zai iya halarto juma'an a cikin lokacinta ba ala aksara min thalathati ayyam fiye da mil uku thalathati amyal watan duk wanda yake nesa da mil uku to shikenan juma'a ta ta sauka kan shi yana nesa da tsakanin shi da masallacin juma'an yayi mil uku ko abin da ya dora akan haka ba wajibi bane ya zo juma'a nan ba saboda idan aka ce sai ya ta ko ya zo karfe nawa zai zo kuma yi a ce ya koma ka karke zai kuma cikin galabtuwa ne zai kuma cikin wahala da makamancin haka wa huwa al-qadru alladhi yablughu sautu ar-rafi to wannan da yake ridado ne na malamai Allah ya ji kansu saka musu alheri milukun nan wa huwa wa huwa alladhi wa huwa al-qadru alladhi yablughu yablughu sautu wannan shine gwargwadon kiman abin da sauti arrafi maɗaukaki zai iya isa wato mana in kana son gane milukun nan shine a samu lafiyayyen ƙato a gane ko lafiyayyen namiji ya daga muryarsa ya kwale ihu inda sautin nan zai kai to shine kusan kamar kiman mil uku to a yanzu ba hayaniyan mashin ya isa hayaniyan motoci ba zai sa hayaniyan mutane ga kuma gidaje jamil jiddan ga gidajen nan shi ma yana gine-gine yana kare a sauti ba zai sautin ba zai samu dama ya nisa ba da sauransu to sun yi kokari sun kirda da Allah ya saka musu da alheri idza kanat riyahu sakina amma duk lokacin da iska ta zanto natsatsiya watan a lokacin da ba a iska hu tana tana tana gudun nan mun bance wannan ko domin idan ka yi magana a nan lokacin da iska take tafiya da ƙarfi to za ta za sautin ka zai iya kaiwa misali a ce birnin yaro misali zai iya yiwa kai magana a nan iska ta ɗauki wannan sautin naka ta kai ma wanda ke birnin yaro mun banci wannan ko ko kuma wani guri mai nisa wanda yake wuce mil uku Allah ka samu dace ko da kyau da kyau wannan ma fana ɗaya daga cikin abin da muka jahilta har yanzu yanzu daga ina ne zuwa ina misali imamil ɗaya wajen kilomita biyu eh ma'ana kamar misali ya yi daga nan zuwa ina inda za mu kimanta misali eh na junction din nagoyi kilomita biyu kenan da kusan kamar mil da yake nan mun fahimci wannan ko din yana da din daga cikin abin da yake da daman mu karatun bikin nan muna da yi ne kawai amma a kimanta shi da wani abu na zamani wannan ma sai ka shiga cikin wadda wajen babu da ke magana akan zakat din nan ka ji ma'aunai kala kala amma baka san su ba baka ma taba ganin su ba na na'am mutumin ina ne na'am a dama ai za yi kumbatar da su sai dai malaman ne ni nake ganin malaman namu ne na addini akwai karancin ilimin zamani wanda zai ba su dama su waye da irin wannan su fitan mana da su yanzu kaga dr bashir kano ai kaga yana kokari matuka allah saka mashi da alheri yanzu idan ka dubi maganin pos din nan ka gani lokacin da aka yi ma malam wannan da yake yola malam muktar yola tambaya kan pos ai kaga gashi abin da ya faɗa eh eh shi ma yana ganin laijuzu amma kuma ni gaskiya na bi fahimtar da maganar da da amsar da Dr. Bashir ya bayar babi ne na wikala yi kuma ilmance ka gani kuma nan za a fi karban nashi ma Dr. Bashir ba saboda shi yana da alaka yana da ilimin a zamanance yana da ilimin a zamanance kuma yana da fiqihun ka gani Dr. Mansur Isa Ilwa shi ma haka ya bayar ya bayani babi ne na wikala babu ne nuna kala ka gani eh da gaba ai da tabashir Allah ya saka mishi da alheri gaskiya ne gaskiya ne sosai a gaskiya gaskiya gaskiya haka yake haka yake ai da tabashir Allah ya saka mishi da alheri da sauran malaman ma gabaki da duk suna kokari amma dai gaskiya daga bashir musamman ne shi musamman ne yana da ilimin zamanin kuma yana da ilimin fikihun addinin shari'a ma gabaki da alhamdulillah Allah saka musu da alheri wal aswatu hadi'a sannan kuma saututtuka sun sun natsu watan babu hargowa da saututtuka na mutane wal mu'adhdhin sayyidun kuma ya zanto mai kiran sallan yana da yana da yana yana, yana mai sauti ne wa mabda'ul amyali as-salasa min al-manari to ina ne mafarin mil din mun gane ko da yayi mana bayani can kamar mil uku to wa mabda'ul amyal mafarin wannan mil din ana as-salasa guda uku min al-manar ya zanto daga gurin kiran sallan ne wannan wannan ginin da za a yi ba wannan ginin da aka yi a cikin masallaci wanda nan ne ake kiran sallah din ya zanto daga wannan manar din ne har zuwa mil uku a gaba wakili wani kauli kuma an ce min tarfil baladi ya zama daga gefen gari to gaskiya na farko shi zai fi karfi wal milu alal mashhuri kama sayati alfazira'in mil daya bisa ga ma bayani mafi inganci kama sai a ce kamar yadda bayanin zai zo a gaba alfa zira'in shine dai inda aka samu zira'i dubu ɗaya dubu nan zira'in hannun ka tsintsiyan hannu da za ka yi ta gwadawa daga nan daga nan har inda ya kama to misali na dubu biyu afuwan dubu biyu ta filiya ko to kun gana haudin ko kun gana haudin ko ni na ce dubu ɗaya ne ko jazakumullah khairan kaga alfa zira'in mi abin nan zira'i dubu biyu misali da za mu kaddara daga nan zuwa kofin doka zai kai dubu ɗaya daga nan daga kofin doka zuwa agwaro zai kai kofin doka a ina jin yadda ka misalta mana daga ina ne ka misalta mana kofin doka zuwa junction na hanyar na nagoyi ko eh to kaga a sun fito da shi ko alhamdulillah alhamdulillah to kaga wannan mille kenan mille kenan jazakumullahu khairan wata hadidu sannan iyakance mil ɗayan bil musafahatil mazkura da wannan nisan ne da aka ambato shi a baya a da wannan nisan da aka ambato shi watan zira'i dubu biyu innama huwa fi haƙƙil khariji an baladil juma'ati wannan haƙƙi ne wajibi akan wanda yake wajen gari wa amma man huwa fiha amma wanda yake cikin gari fata ji ba alaihi shi wannan ta waje ba a kansa ne kawai kun gane idan kana cikin gari to ba maganan cewa wai mil biyu ko mil kaza ko mil kaza a'a ta waje ba kan kawai ka tako ka zo sabanin wanda yake wajen gari shi wanda yake wajen gari shine zai auna wannan tsawon nisan shine zai auna wannan tsawon nisan walau kana min masjidi ala sittati amyalin na cikin garin nan koda ya kasance tsakanin inda yake zuwa masallaci mil shida ne zai tako ya zo masallacin nan to Allah ya saka malamai da alheri amma shi ma wannan ai kaga an kallafa mishi asabi'u na bakwai daga cikin waɗannan sharuɗa shine as-sihhatu mutum ya zanto yana da lafiya fala tajibu ala maridin juma'a ba ta wajewa ba ta wajabtuwa akan mara lafiya wa in sahha qabla an tuqama amma idan ya samu lafiya gabanin a tada ita sallan juma'a din lazimatu to ta lazimci shi wajibi ne akan shi ya halarta juma'a wali ada'iha arba'atu shurutin dangane da kuma yin sallan akwai sharuɗa guda hudu na farko al'awwal na farko al'imamu sharaɗi ne tsayuwan juma'a ya zanto an sami al'imamul mukim limami mazauni don haka falata sigu afzazan ba sallan juma'a ba ta ingantuwa ga mutane ɗai-ɗai-ɗai wa a ce kowa yana yi sallar a'a ya zama akwai limami mazaunin gari ba matafi ba wala bi imamin musafirin ba ta ingantuwa ga limami matafi dole ne ana son limamin da zai zai zai jagoranci sallar juma'a ya zama mazaunin gari mun fahimci wannan ko ya zama mazaunin gari a fani na biyu kuma daga cikin waɗannan sharuɗan ba da ita ko kuma yin ta aljama'atu ya zama an sami jama'a wa hiya ghairu mahduda amma jama'an nan ba abin iyakancewa bane bi adadin maksusin da wani iyakantaccen adadi a ce sai sun kai ishirin ko sai sun kai talatin ko sai sun kai sha biyar ko makamancin wannan walakin sai dai la tujzu min ha thalathatu mutane guda uku ba su isa a ce su sallan juma'a ba walal arba'atu haka nan kuma mutane guda hudu wa ma fi ma'ana zalika bal la budda an yakunu adadan wa ma fi ma'ana zalika da kuma abin da ke da ma'anan wannan adadi kama a ce mutane biyar kama a ce mutane shida fomulan shi ne shin mutane biyar za su iya zama alkariya za su iya zama gari mutane biyar ba za su iya zama gari ba mutane biyar ba za su iya zama a mutane shida ma haka dole ne ya zanto mutane da za su yi juma'a ta waje ba a kansu su zanto a suna da adadi mai yawan da za su iya zama gari musamman kuma mazauna labudda an ya kuno adadan dole ne masu yin juma'an su zanto adadi ne mai yawa ta takarra bihim karyatun alkarya za ta iya tabbatuwa da su mustagani na an gairihim waɗanda kuma masu wadatuwa ne ga wasunsu ma'ana suna da adadi mai yawa ba za a ce sai waɗansu gari sun taso sun zo sun haɗa da su ne sannan za su zama gari ba a su kansu wannan a wannan matabbatan nasu ko garin nasu sun isa su zama adadinsu ya ba da sunan gari mun fahimci wannan ko ba sai sun nemo sun su ba amini na ala anfusin kuma masu amintuwa ga kawunansu wa hadha adadu kaga samantuwan wannan adadi wajen juma'a sharɗin sharaɗi ne filibti da'i ga a- ga ga ga ga farawan ita sallan juma'a din lafi dawami ba wai mene wajen tabbatuwa ba misali ana son a samu adadi da a sun kai gari mun fahimci wannan ko to yayin da aka samu wannan adadin sun kai gari ana cikin sallah ko an tada sallan shi kenan sai kuma gashi ana musamman irin hali da ake ciki na rashin tsaro sai a sami mafi yawancin rabin mutanen sun je su ba garin su gudunmuwa sai 'yan tsararru goma sha su ne za su tsayu tare da liman to nan ba za a ce juma'a su ta lalace ba a juma'a su ta yi mun banci wannan ko juma'a su ta yi Allah ka samu dace watan ga farko in ga watan ana kula da wannan adadi ne yayin fara juma'a din ba wai lokacin da ake juma'an ba malam shi yasa ƙara bayani ya ce fa inin faddu idan mutanen nan da suke bin liman a juma'a suka warwa- warwatse min khalfi iman daga bayan liman wa baqiya minhum wa baqiya minhu 12 minhum 12 sai mutane goma sha biyu suka tabbatu li salamihi har zuwa ga sallamansa sahad sallan juma'a ta yi wa illa in ko ba haka ba fala ba ta yi ba kenan ma'ana idan har adadin su bai kai yadda za su zama za a ce musu alƙarya ba sai ka fara juma'a to wannan ba ta inganta ba Allah ka samu dace al-thalithu al-jami'u na uku kuma shine a sami al-jami'u wato ma'ana a masallacin da za a haɗu a yi jami'i din wala tasihu fi ghairihi idan masallacin nan ba jami'i bane wanda zai tattaro mutane daga ko ina idan sun zo ba to ba zai zama ba ta ingantuwa idan mu aka yi sallar juma'a a masallacin anguwa wala ala satihihi haka nan kuma yin sallan juma'a ba ta ingantuwa akan akan rufin masallaci din wala fi baiti kanadilihi haka ne amma in muna da asira ko to to ku yi hakuri bari mu tsaya nan sai mu tashi da kan athalithu insha Allah saboda eh, na tuna ya shi yanzu muna muna da wadansu littafai na dauka can ne na karatu ne ta tafiya kuma Allah ka sa muna asa abinda Allah ya ba mu ikon yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik